وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau muna ashirin da biyu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah alaihi abdullu salatu wa taslim hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda shi ne ya daidai da sha biyu ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna magana kan wannan risala wadda ake ce ma nuru taqwa wa zulumatul ma'asi wanda ana kawo dalilan nan ne fi dawil kitabi was sunna wato akan abin da aka faɗi daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma a cikin inda muke muna magana akan ita taqwan da kuma samaratuha fa'idojin da ake samu ta dalilin taqwa wanda yau za mu tashi nan ba ta sha takwas ina tsammanin a samin ashara shi ne a takawa ta samuru himayatar insani min dararin shaitan wato ita wannan takawa tana gadar da kariya da mutum zai samu kariya ta gaba ɗaya ta dalilin takawan wanda mutum zai samu wa yadhkuru ay sahibuha ma awjaba Allahu alayhi ta dalilin wannan idan mutum ya samu wannan takawa ya samu kariya ta Allah tabaraka wa ta'ala to daga nan bawa zai koma baya yin komi sai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi duk halin da ya samu kanshi sai ya tuna da Allah in motsi zai yi sai ya tuna mi Allah ya ce ya Allah ya ce ya motsa ba zai motsi ba guda ɗaya na banza kamar yadda in ba kuma ta mun karanta daga cikin magabata mutum yana zaune rana ta tadda shi aka ce ya tashi daga ranan nan bai tashi ba aka ƙara dawowa aka tadda shi cikin rana aka tambaye shi bai tashi ba ya ce tsoron da yake yi tashin nan akan me zai tashi shin in ya tashi akwai abin da zai yardar da Allah a ciki ko ko ya tashi ne kawai dan karan kansa shi ya amfana kuma shin in ya tashi ya daina ambaton Allah kafin ya kai inda zai koma ya sani ko ya ƙara sawurin ko ko ya cika akan hanyar da babin Allah yake ba ku duba fa mutum ya tashi daga nan ya canza can idan mutum yana ganin haka ya za a yi mutum ya ci awa ɗaya baya tuna Allah a ciki kawai harkarsa yake ta yana yadda ya ga dama to wannan akwai dalilai da yawa waɗanda watakila in mun ɗan buɗe abin za a gani shi yasa na ce a bar shi zuwa yau mu gani saboda mu ga abin da aka yi maganganu a kan yadda mutum zai zama haka ɗin domin ita takawan sai an yi wasu ayyuka ake samunta ba kawai rana ɗaya ne za ta faɗo ba ba rana ɗaya ake samunta ba kamar tarbiyya ne lokacin da mutum ya dasa itaciya yar karama ba ranan ne yake shan ƴaƴan ba kuma zai dasa ne da niyan cewa ya san itaciyar nan tana da ƴaƴa in Allah ya masa tsawon rai watakila shi ya ci more ƴaƴan koko wasu su ci more ƴaƴan duk dai shi ya samu lada amma ba rana ɗaya ne zai dasa ta kuma ta zama ta abin nan ba in ka dasa itaciya za ka ga wannan aikace kai za ka yi ta ban ruwa kai ta bata ruwa kai ta bata ruwa saboda kana da hadaf kana da abin da kake so ka samu a nan gaba wannan yasa muke so mu ga waɗannan kafin nan qala Allahu azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce innal ladhina taqaw waɗanda suka ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala suka kiyaye Allah idza massahum ta'ifun minash shaitan idan wasu jama'a ko wasu bangare daga shaitan suka shafe su suka zo kusa da su don su karkatar da su ko su rinjayar da su ta hanyar tunani ko ta hanyar aiki tazakkaru sai su tuna da Allah tabaaraka wa ta'ala su lura da abin da Allah ya ba su nan take su koma daidai fa idahum mubsirun sai ka gansu suna lura da abubuwa suna tsayawa suna tunani kenan to ya za a samu waɗannan abubuwa wannan shine muka dan hararo wasu abubuwa duk da suna da dan dama can kaɗan ne za mu yi tsokaci a kansu kaɗan na farko idan muka kalli wani wuri can da mun karanta shi in ba ku manta ba cewa babin wurin aka ce istaftah waqtun bi khairi mun karanta shi a cikin adda waddawa in ba tuna ba aka ruwaito hadisi aka ce an abdullahi bin busrin radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man istaftaha awwala naharihi bi khairin duk wanda ya bude farkon yininsa sadda ka tashi farkon yini ka bude shi da alkhairi qala Allah ta'ala li mala'ikatihi sai Allah ya ce wa mala'ikunsa a wannan yinin saboda ka tashi da alkhairi sai Allah ya ce wa mala'ikunsa la taktubu alaihi ma baina zalika min adh-dhunub kada ku rubuta mai komi tsakanin wannan lokacin zuwa yamma na zunubin da zai yi duk zunubin da zai yi a yafe masa kada ku rubuta masa komi kaga zai wuni ranan saboda ya tashi da alkhairin nan tun farko ba shi da komai me yasa ya tuna da Allah wa fi hadith Jabir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza awa ar-rajul ay ila firashihi ibtadarahu malakun wa shaytanun idan mutum ya tashi daga shimfidarsa ko ko sadda ya nufi shimfiɗan awa lokacin da mutum ya nufi shimfiɗarsa zai kwanta kenan ibtadarahu malakun wa shaytanun sai wannan halitta da mala'ika da shaydan sai su rige-rige zuwa wurin wannan bawa fa yaqulu al malak sai shi mala'ika ya ce ikhtim bi khair ka faɗi alkhairi ka kulle da alkhairi wannan yinin naka wa yaqulu shaytan sai shi ko shaydan ya ce masa ikhtim bi sharrin ka kulle da sharri kaga abun nan ne fa in dhakara Allah ta'ala thumma nama idan mutun ya ambaci Allah a wannan lokacin kaga bai bi umurnin shedan ba kenan idan ya bi umurnin mala'ikan nan ya ambaci Allah sai yayi barci ya barci a wannan lokacin ai batal malaku yakla'uhu sai mala'ika ya kwana yana tsaron sa kene ya kori shedan sai shi ya gadi ya zama shi ke tsare da shi wa idza staqadha qala al malak idan ya tashi daga bacci kuma sai mala'ikan nan ya ƙara gaya masa iftah bi khairin ka faɗi alkhairi ka fara da faɗin alkhairi wa ya ƙulu shaitan shi ko shaitan sai ya ce iftah bi sharrin ka faɗi sharri ka faɗi wasu kalmomi ko kuma ma kai shuru dai duk ma dai ko menene fa in qala idan mutum daga nan da ya tashi daga baccin nan sai ya ce alhamdulillahi alladhi radda alayya nafsi ولم يمتها في منامها ديكنا الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا biyu kenan ko ya faɗi wannan ba karatun fa zamu yanzu ba tsokaci ne dan ya shiga daidai da abin nan ne ya faɗi ɗaya alhamdulillahi alladhi radda alayya nafsi wa lam yumitha fi manamiha الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من بعده من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا يقارد الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ina fata an gane waɗannan in ba ku manta ba kusan wannan shine muka faɗi wanda baiwa Allah nan ɗanta suna tare da ɗanta ya ga katangarsu za ta faɗi ko da ya ga katangarsu za ta faɗi ya zo ya gaya mahaifiyarsa ya ce katangan nan za ta faɗi a kira mai gyara ne ya zo ya gyara ta ta ce a a kyale shi ta rubuta wani abu a fata ta ba shi ta ce je ka makala jikin katangan ya makala jikin katanga katanga ta shekara ashirin bata faɗi ba bayan ta sunkuya ta kusa faɗuwa irin katanga dai ta ƙasa irin tamu ta da kasuranta shekara ashirin bata faɗi ba har mahaifiyarsa ta rasu bayan mahaifiyar ta rasu sai ya ce kai shi fa bai san me mamansa ta sa a jikin wannan jikin katangan nan ba bari ya je ya ga menene sai ya cire wannan fatan dan ya karanta me mamansa ta rubuta yana cire fatan nan sai katangan nan ta fadi sannan a cikin abin da ya rubuta sai ta ga ta ce Allahumma mumsikas samawati wal ardi an tazula Allahumma amsikuma to saboda haka abin da ta rubuta kenan sai kawai sai ya ce ashe ga abin da mama ta rubuta ina jin a cikin wancan littafin da mun karanta a goron sallah na karama mun yi karatun nan da wani bawan Allah ya koma gida ya kira ni dan nayi magana nake cewa to idan Allah an karanta wannan ya rike katanga to yaya idan matarka tana da ciki tana fama da miscarriage da tayi tabarar da tayi tabarar min babu aula a rike wannan akan katanga ai sai na gaya mashi wannan na faɗi wannan magana na ce da mutum matar shi za ta riƙa matsala tana fama da ciki da ta ɗauka ya ɓare idan aka karanta wannan insha Allah min babu aula a riƙe shi tun da aka riƙe katanga ba ta faɗi ba balle ciki sai ya ce da ya je gida ran nan matar shi tana fama da ciwon cikin nan har yana cewa a tafi asibiti tana ganin kawai abun nan zai yi sai ya tuno da karatun nan ya karanta wannan yana da zanzam ya dauko ya karanta abin da aka faɗin nan ya sa mata ruwa daga nan shikenan Allah ya bata lafiya da safe ya ce a ji asibiti ta ce ina ai ta warke shikenan saboda haka sai dai in ba a yi ba za a tare ka in shaidan ke girgiza jijiyan ya zube an kori shaidan din saboda ai mun karanta cikin wancan littafin na Wahid Abdulsalam Bali inda ya maganan cewa akwai wadda da ta ɗauki ciki shaidan sai ya zo ya karkaɗa mata wata jijiya sai jini ya kama zuba shi kenan cikin nan ya zube shi ɗin sai da yaman magana ranar da muka yi wannan magana ya ce shi yana mamaki idan ya ji wani malami na cewa shaidan bai ma mutane illa ta wajen abun nan shaidan bai ma mutane komai shi yana da matar da suna zaune ma da shi da ita sai a gaura mata mari har jini ya fito a kunnanta a gaura mata mari gashi da gashi ga ta zaune suna ɗaki su kwanta ɗaki sai mari ta ce kuma hadda mari ya ce mari in mari yake saboda mai suna kan gado mari hadda jini ya fito a kunne ina fata kun a aikace ne da yana nan da ya ƙara tabbatar muku amma ga aboki shi na girgiza kai tun da ya san da magana kira na yayi ya gaya man da kanshi ya ce ga abin da ke faruwa gaura mata kai akwai radda ma ya fita daga gidan ba gidan yake ba yana ɗayan gidan matan aka yi sifa irin tashi aka zo aka yi matan dan banzan duka sai da ta kai kwance ligis da duka ya zo da safe ta ce kai da ka zo jiya ka yi man duka na mala wakar ta na
wannan magana na aljanu kusan aljanu suka ba ta kudin da aka je aikin haji su je wata su je aikin haji mijin su je aikin haji su je to to kaji to kaji go sun daina bada to kuma ma bugu da ƙari ai akwai kabir wanda nan yana nan zanne shi ma ya zo yake cewa ya zo ya tadda matar shi tun ana kama in ta aje dubu goma ta zo ta tadda dubu ɗari in ta aje dubu goma ta zo ta tadda sama da haka nan ya ce mata kuɗin nan fa ki daina a ɗaukar su domin gaskiya ba kuɗin mu bane kin san ga abin da ya kaya mata ga abin da nace shi ɗanun nan suna iya su ɗauko kuɗin mutane su riƙa ba mutane in suna son in kuma suna son kada tsiya su rika kwashe naka sai ya ce to ran nan sai ya zo ta radda kuɗi ma a ɗakin sun fi ƙarfin a kirga ta zo ta gaya mai ga damin kuɗi sun kama ta ya ce ki ban masu kuɗin su basu su zo su ɗau abin su ta ƙi shi kenan ran nan ya zo ya ce ke wai ina kuɗin nan ta ce ta sai filaye a keke ta da kuɗin daga nan suka fara ba ta magunguna ta babu tare ai wannan maganar ma ta fi karfin rana fitowa fili akan wai ai mutum ya zo ma mutane musunta wai wasu wasi kadai shaidanu ke sa mutane to ma in wasu wasin suke sa ai shine ma ashaddu wanda zai zo har ya wuce jiki ya taba zuciya bai fi ma tsanani ba in har za su za wasu wasi a zuciya su wuce har su taba zuciya to min babu aula su taba jiki ai ko ko ba ku gani ba ko akali ya kai amfani da ita balle abin da ya inganta tun wancan lokacin sai bana ko ko zai yanzu abin da gashi na aikace kuma wanda suke rukuya sun je sun wani ma ya yi musun abin ya faru a gidan shi an je an yi aikin ya gani a gaban shi tun da yana musu sau haka ba haka bane shedan yana da hanyoyinsa da yawa kuma haka ce shedan ba zai taba mutumine qur'ani cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآية منين يتخبطه الشيطان من المس أبو هريرة يتي lokacin da aka yi talaucin sadaka tun da yana magana da ni'imar da Allah ya bashi yanzu gashi Allah ya sa wannan abu yace an kai lokacin da saboda yunwa har sai ya faɗi a kwance sahabbai su zo su ɗauka aljanu ne suka buge shi har su riƙe mai karatu ya ce kai ba aljanu ne suka buge ne ba tsaba yunwa ce ta kada ne to da babu ya za a yi sabon manzon Allah ne kuma shi manzon Allah da kanshi in ka diba can ya zo mace ta gamu da su ya rasulullah ina da yaro sai a ɗauke man shi hankalin shi sai ya tafi sai ya abun nan annabi ya sa aka kawo yaron annabi ya ce kai ya ce ya buɗe baki ya ce ukhruj aduwallah inni rasulullah ya ga ya ce shi ke dan fita fita daga yaron nan ni manzon Allah ne fita ka bashi daga nan yaro ya samu lafiya ya warke kangaram haba malam abun ya fi karfin rana fitowa in dai za ka yi musun yau ka ce yau wace rana yau laraba ce ko in za ka yi musun ta ka ce yau ba laraba ba ce ka kawo dalilan da za a ce yau lahadi ne to wancan ma canza shi wannan ga littafi nan gabana nan muka karanta an zo rikici gaban Umar ibn al-Khattab mata ta kawo ƙara cewa mijinta ya tafi bata san inda yayi ba akai shekara daya shekara hudu ta kawo Umar ya ce ta je sai ta yi shekara hudu ta da ta shekara hudu bai dawo ba aka zo aka warwar aka ce shikenan yanzu ta je ta yi idda ta yi aure ta yi idda ta yi aure bayan nan ya dawo mijin ya dawo rikici ya zo mata ta aka ce mata ka ta yi aure a aka taho a gaban Umar dan Khattab to kai yaya aka yi ka bace ba mu ganka ba ka tafi shekara hudu kawan matar ka babu yace ya amiral mu'minin ana sallah a masallaci sai shaidan ya sure ni ya tafi da ni ya tafi da ni ya kai ni can garin su cikin shaidanun cikin aljanu ɗan uwan shi na zauna wurin shekara ɗaya shekara biyu shekara hudu har ya tambaye shi me kake ci yace da balwalan da suke ci dole shi nake ci to ya akai ka kubuta yace wasu aljanun ne suka zo suka yi fada da waɗannan sai suka kama ni da suka kai ni garin su ni kuma sai suka ga ina sallah sai suka ce a kai musulmi ne yaya labarinka suka ba shi gaba da labari ya ce gashi yana sallah aka sure shi ta ce yau za ka kwana gidanku bi izinillah suka ɗauko shi suka dawo da shi gida ya zo ta raba mata shi ina mata ta ya aure aka zo gaban amirul mu'minin ana rikici to yanzu ya za a yi amirul mu'minin ya ce to shi kenan yanzu tun da na ji dalili sai a ba matan nan zaɓi idan tana son ta zauna da kai shi wannan rabu da ita a biya shi sadakin shi ta koma wurin ka sai abin nan in kuma ta zaɓi wannan mijin kai kuma abi aka sadakin ka ka auri wata ga kuɗi sai mai komi duk abin da aka ce ai za a yi wanda aka zaɓa in tana son ka shi a biya shi ya auri wata a warware aure in ko shi take so yanzu shi yayi mata kai kuma a biya ka ka auri wata halal mashullal mushkila me kace na to eh gidan wanka eh eh da da sosan wankan shi a hannu eh ya fito daga wanka gidan wanka da sosan shi a hannu eh eh to to kano eh to to amma an zoge shi inda ya baro ya zo gadon kaya bai bushe ba daga wanka to kaji to to to to to to buk kari to kaji ma bai wuce sati uku to gara naka sabo ne shi malam Umar ya san Allah Jaruna da muke karatu da shi kinkin wata ran ya ce shi ma da ake wannan magana ya ce ya aje matar shi an ɗauke ta daga makaranta ya goya ta a mashin ya kai ya kai riga sai aje daidai layin gidansu ya ce hau mashin daga nan karasa shi yana sauri zai dawo yana fanteka ya ce kawai da ya buga matan nan ta je gida daga nan ka duba kallayen su ne aba malam sai ta ce sai kawai aka wayan sai shi wanda aka dauki ita ma mashin ne ta hau sai kawai ya ce a ga mun nan dai a Abuja ya ce Abuja ya ce Abuja amma ka yi haƙuri kai bawan Allah ne za mu dawo ma da ita dawo inda ka aje ta yanzu za mu ɗauki za ka dawo ka tadda ta wurin ya dawo daga fante ka zuwa wurin an maido ta an aje mai inda ya aje ka san maganan kai malam ba tare da kai aka yi so ya za a yi a ce ba sa abin nan din mutane kuma ma duk maganan da ake na neman kariya da su ta tsaya wancan kadai ghairu mumkin abadan to sannan kuma nan kuka mun karanta kamar yadda ka ce an yi hira a rediyo a wannan cewa ga an ɗauko shi daga shagamu daga gidan wanka zuwa kano ka manta da aka ɗauki wani daga kano ya ji an ce kai ina za ka sauka aka ɗaukai an kai shi america fiw ɗaya kawai sai america aka ce ya ce ina ne na aka ce nan fa amerika ne mun zo amerika daga nan in muka daga sai bangon duniya in kana ciki to shi mota to to to kaji kuma to kaga ya samu musulmi na kirki kenan shi ba china ba amerika suka kai shi a wala ai wannan mushkila ya ana magana ta tana da yawa wala magana kai ne da karshe daga nan aji wanda ya ce an ɗauko shi daga sha eh daidai kofar shagon wata ka aiki wani kuma eh shi din wannan din shi so biyu aka dauka kenan a sha na dauka shi shi ne na dauke shi na kai shi na sa shi a motar shagon har sai na haɗa shi da wani muka haɗa su a masallaci aka sa shi ni ne na dauke shi da kai na kai shi wando to ka ji ala jarumin muka ma ba shi kuɗi ya ce a kashi baya so a dai sa shi a mota a zai sa sha mota ya kuɗin aka sa shi a a kai shi a gamu.
Eh, eh, ya ce in ya sauka ya kira muka ba shi nama to ka ya ji ce gashi ya sauka a shagamu lafiya lau ya so ka gida to ka ji to kun ji ja- ya jama'a to ya za a yi wannan wannan ina ganin ya gabata to mu abin da dai muke so a gane yanzu tunda ana haka ya za a yi ka samu kariya saboda ka kai kai- kai ka abin ya same ka Ka- na'am to to to shine fa shine babin ab- abun kenan to shine aka ce wanda ya faɗi waɗannan kalmomi bayan ya tashi daga daga abun nan ɗinsa ba aka ce fa in waqa an saririhi ko da za a kaddara ya faɗo daga gadan nan ba sai ya fito ya- daga kan gadan sai aka ga ya mutu ya faɗo ya mutu fa mata dakhala aljanna ya shiga aljanna ya gama wa in qama fa salla in ko Allah ya bashi iko yayi sallah ya tashi har yayi sallah nan wannan salla fil fada'il to yayi salla ne akan ƙarin daraja amma duk komi an riga an gama yafi an gama yayi ne kawai dan ƙarin daraja ya fito da wannan ne ake so mutum ya rika yin ambaton nan gwargwadon wanda ya saurara daga ciki aka zo aka yi mana hadda maganar sayyidul istighfar wanda duk mun san su mun karanta aka ce sayyidul istighfar shine ka ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu a nan ne ƙarshen ruwayan ta ɗan bambanta akwai inda ake fara cewa abu ulaka bi ni'matika alayya akwai a wanda ake fara cewa abu ulaka bi zambi wa abu bi ni'matika alayya ruwaya ce ta akwai takdimi da ta'khiri a wata idan faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta a tamamun hadisin aka ce man qalaha minan nahar muqinan biha wanda ya faɗi wannan a farkon yininsa kuma ya yarda da gaske ne abin da ya faɗin famata min yaumihi qabla an yumsiya sai ya mutu a wannan yinin kafin ya yammaci daga safiya zuwa yamma kafin nan ya mutu huwa min ahlil janna yana daga cikin yan aljanna wa man qalaha min al-layl wanda ya faɗi wannan da daddare sadda zai kwanta wa huwa muqinun biha shi ma ya yarda fa mata qabla an yusbiha sai ya mutu kafin gari ya waye fa huwa min ahli aljanna yana cikin yan aljanna wal hadithu sahihun rawahu al-bukhari a hadisi na 6323 wa imamu ahmad ya ruwaito shi juz'i na hudu littafin sa akan sunan a sunan din shi wato na hadisi musnad nashi afwan na 122 zuwa 125 da haka wannan shine shine kashin farko saboda haka kenan idan mutum ya tashi yayi sauri ya faɗi waɗannan sannan can gaba aka ce idan kuma mutum ya tashi da safe sai ya ce fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون wanda ya faɗi wannan ayoyi ga sunan abin nan cikin suratul rum aya ta 17 zuwa aya ta 19 idan mutum ya faɗi wannan aka ce wanda ya faɗi wannan man qala wanda duk ya faɗi wannan sadda ya wayi gari ina yusbih ko kuma ina yumsi duka kala biyu ne da safe da saf yamma idan ka faɗe ta da safe adraka ma fatahu fi yawmihi zalika to ka riski duk abin da ya kucce ma duk wani abu da baka yi ba wanda ya kamata da ka yi baka yi ba sai kai wannan to ka kwafe wancan shine tadaru at-tadaru kun san daga cikin hanyoyin tsira akwai at-tadaru ko ya zama abin da ya sulle ma ka biya shi misali yanzu in kana son kai at-tadaru sai ka auna daga shekarar ka daga sha takwas da ka balaga zuwa ashirin zuwa talatin zuwa talatin da biyar har arba'in mai kai ƙarshen ta lokacin ganganci ne to yanzu ka wuce ka yi abu nan in kana son a tadaru nemo ayyuka za ka yi masu lullunkuwa da yawa don su kwafe maka wancan asarar da kayo don ba dole bane in ka kai arba'in za ka ƙara yin wata arba'in ɗin kuma su zama tamanin ba dole bane sittuna aw saba'una kace shine at-tadaruk to idan kana yin wannan kai tadaruk ma sabaka abin da ya kuce ma in ka faɗe ta da safe wa man qala hunna hina yumsi wanda ya faɗi wannan lokacin da yayi yammaci sai ya faɗe su shi kuma adraka ma fatahu ay min laylihi to ya riski abin da ya kucce masa na dare wanda yake abun nan ne wannan shine abun nan dinsa so saboda haka ga wannan shi ma fa'ida ne na abun nan sosai sannan kuma mutumin da shi kuma ya tashi da yamma wannan mun yi maganar shi shi ma da safe ka faɗi wannan ka zo kuma ka ce Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukru shi kuma aka ce in ka faɗi wannan da safe ko ka faɗi wannan da yamma to duk godiyar da Allah ke so kai mai game da ni'iman ka kayi guda ɗaya ne wanda ya fi ka da yawa shi ya yi wannan ya ƙara ya haƙaro to kuma wannan shi ne babbar kariya saboda ka nemi ka ambaci Allah ka gode mai akan nema aka ce ka gama duk abin da kake so Allah Allah ke so kai a wannan yinin na godiya kayi to ya za shi dan kuma ya zo kusa da kai ya fito waɗannan su ne kaɗan saboda haka kuma sannan kashi na biyu mun karanta ta cikin wancan in ba ku manta ba cikin littafin mu shi kuma wabil sayyid aka yi maganan cewa mutumin da ya tashi da safe kwai lokacin da zaka kwanta misali a ce mutum ya gaji ka gaji sosai baka iya yin komi sai kawai ka zo kwanciya sai ka ce bismillah ka ce ka karanta fatiha har zuwa ƙarshe aka ce za a kare ka daga sharrin shedan da sharrin wani dan adam da sharrin wani kuma mai mulki azzalumi aha sai za ke mamakin an ga mun fito gane abin ne akwai sirri akwai abu sirri ne ba ka sakaki bayan ka san kana faɗa da mutane da yawa kuma kai sakaki da bangaren Allah ba yiwuwa ganganci ne wani zai zo ya ce ran nan nan wani sai da ya zo ce ai mamaki da ga ina yawo to ni ko an yi mamakin ina yawon da an yi mamakin an kama ni duk babu mamaki wani ba kai ma kowane na san bi mashi'atin lahi kowane yana tafiya na akwai lokacin da muka yi musu da wani ya zo ya tadda ni ya ce an ce an kama ni na ce ba a kama ni ba ya ce an ce an kama ni na ce ba ya ce kai muna fada labarin komi saboda haka yana da tabbacin cewa sai dai ina boye masa na ce to shikenan yanzu an kama ni kuma an sako ni yace yawwa haka nake so in ji amma ka boye mana ce to kaga tunanin shi kullun kan wannan yake to ran nan ma wani da yazo nan caye wai da yaji wani karatu nan ranan na wallahi sai da ya rike kai da ya ji na kwako sai ya rike kai ya rike kai yace kai to da ya ji washe gari kuma na ƙara an zo an ƙara jeho karatun abu tutu ya ce ta tsaye lallai ya yi tsammanin shi nan ya zo fa katar da su zanne can mala abokan nan suna zanne a ka gaisa ma da su ko to shi ya ce haka ya ce wallahi shi ya yi mamaki ran nan da ya ji wata magana ya yi tsammanin cewa sai dai ya ji da safe ba ni nan to a lokaci bai yi ba akwai wani hadisin da abid darda ya ruwaito radiyallahu anhu abid darda yake cewa man qala hina yusbihu wa hina yumsi لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wanda ya faɗi wannan saba'a marratin ka tashi da safe koko da yamma ko da kana abin da yasa ake maimaita waɗannan abubuwan dan duk rikicin da za a shiga ya zama ka iya hararo ko ɗaya ne ka samu ka abin nan ba in ko ka samu kayi da yawa fa biha wa ni'ma wanda ya tashi da safe ko yayi yammaci ya ce la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya maimaita sab'a marratin hasso bakwai kafahu Allahu ma hammahu min amri dunya wal akhirah to Allah zai tsaya masa duk abin da ke damun sa na damuwar duniya da damuwar lahira akwai makamin da ya wuce wannan a tsaya ma Allah ya ce ya tsaya ma a duk wata damuwa taka ta duniya da ta lahira saboda haka wannan kaga ga wancan ga wannan ga wannan mutum ya karanta suratul fatiha sadda zaka kwanta in kaga abun ya gagara sannan bayan haka nan aka gaya mana sayyidina abubakar radiyallahu anhu tunda su galibi lahira tana ita ce gaban su aka ce qala abubakar siddiq li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yace allimni kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu ya ce gaya man wasu kalmomi na kariya wanda zan rika faɗi idan na tashi da safe da kuma in na yammaci fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce masa qul allahumma fatira as-samawati wal ard alima al-ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytan wa shirkihi ka faɗi wannan fa qulha idza asbata in ka tashi da safe faɗi wannan wa idza amsaita idan kai yammaci ka faɗi wannan wa idza akhasta matda'aka haka in ka zo wurin kwanciyar ka sadda zaka kwanta faɗi wannan so nawa za faɗi a rana so uku da safe da asusuba sannan bayan haka nan da yamma lokacin da yamma tai tun daga bayan la'asar sannan sadda ka gama bilimbituwarka za ka kwanta yi sauyi ka san bilimbituwa yawwa kai ne ma ka santa sakwatanci ne ko to wane ne bai san ro me bilimbituwa to zirga zirga kaje nan kaje nan kaje nan kaje nan ka gama harkokinka ka gama komi shine na ƙarshe ka zo ka san yanzu ka kwanta ba za ka da fita ba to sai ka yi wannan ya fito وفي رواية أو رواية أن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت وأن رواية فأقول دم بمبنشي كتن شيسا لا ميميت أتا كتي كغايا من أبن دزم فدي إن وعي غديني يمتي قال كتي اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بإيدي ديكو لا إله إلا أنت رب كل شيء رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه بإيدي ديكو فيقالي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم ina neman ka tsarin kada in kwaso ma kaina wani mummunan abu ka je ka rikito ko ina roƙonka kada ka bani dama in rikito wani abu da zai faɗo min mugu mara kyau ko in jawo shi ya taɓa wani musulmi kada kai makanka sanadin shiga wahala kada ta dalilin ka wasu su wahala duk wanda ya bari ko ya jawo makan shi masifa ko ya jawo ta dalilin shi musulmi suka shiga masifa Allah na fushi da wannan aiki to saboda haka neman matsari mutum zai rika yi kada ya zama shine sanadin jawo ma kanshi bala'i ko jawo ma al'umma bala'i ku duba mutum ko mutuwa ya zo yayi har ana addu'a ne fa a ce Allah muna roƙonka kada ka fitine mu da wannan mutumin fitinan nan aka ce malamai suka fasara wala taftinna ba'dahu me ake nufi da taftinna ba'dahu aka ce tsoro ake yi kada ya zama mutumin nan ana samun wata ni'ima ta dalilin shi ana samun alkhairi sai da ya mutu sai alkhairi ya tsaya mutane su rika oh na ma dawa na nan ta yanzu mun samu biyan bukata kaga sun manta da Allah ko kuma ya zama nan mutane suna cikin abun nan wahala suna suna ta samun alkhairi suna menene zan na faɗi na farko suna samun alkhairi yanzu sun rasa ko ko ko ya zama suka sa dalilin kasa shiga cikin masifa kana mutuwa komi ya koma daidai su ce a a a kaga mugun nan da ya mutu tun daga rar da ya mutu shikenan komi ya tsaya na ana haka ko to daga nan ba kowa ko ka faɗi da gefe ka ce ka Allah ya ji kai shi da gaske ne wayan dalilin shi a ci azaba a wata aka ce to sai aka ce wa fi hadithin hadisi ko ibnu malikin al-ash'ari qala amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an naqula idza asbahna wa idza amsayna wa idza dakhalna furushana annabi ya umurce mu in mun wayi gari ko mun yi yammaci ko mun shiga cikin shimfidan mu zamu kwanta mu ce allahumma fatira samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu wannan shine bambancin wancan والملائكة يشهدون أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا كسان وانت أبنني ومن شر الشيطان الرجيم وشركه كن جنشكو وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم يا فتو ونون أكتي أن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد babu wani bawa ko baiwa wanda zai ce alhamdulillahi adada ma khalaqa Allahu walhamdulillahi mil'a ma khalaqa Allahu walhamdulillahi adada ma fis samawati wal ard walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi adada kulli shay'in walhamdulillahi mil'a kulli shay'in wa subhanallahi mithlahunna idan mutun ya faɗi wannan wa fi riwaya an abi darda'a idan mutun ya faɗi wannan huwa afdalu min dhikrika laha layla ma'an nahari wan nahari ma'al layl wannan shine mafi girman ambaton Allah da mutun zai yi a yinin sa zuwa dare ko daren sa zuwa yini saboda haka kaga kenan tunda wannan ne mafi abin nan ya kamata a ce mu rike ko sai dai ba za ke karatun ba wani wurin aka ce idan mutum ya tashi an samura bin jundub radiyallahu anhu ay qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man qala idza asbaha wa idza amsa duk mutumin da ya faɗi waɗannan kalmomin lokacin da ya wayi gari ko ya yammaci Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini kun ji su ba kalmomin Allahumma anta khalaqtani ya Allah kai ne mahalicci na wa anta tahdini kai ne wanda ya shiryar da ni kake shiryar da ni wa anta tut'imuni kai ke ciyar da ni wa anta tusqini kai ke shayar da ni wa anta tumituni kuma in mutuwa ta tayi kai zaka kashe ni wa anta tuhyini kai ke rayawa kai ne zaka raya ni in ka faɗi wannan mabuɗi ne kai na jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala lam yas'alillaha shay'an illa a'tahu iyyahu a wannan lokacin bayan ka faɗi waɗannan kalmomin babu abin da zaka roki Allah face ya baka ya fito ka jinjina ma Allah ne ta hanyar kayi rububiyya kayi ka tabbatar da tauhidi ka tabbatar da dukansu ga tauhidi nan ga kaza kai ne mai shiryawa shirya ta aibauta tauhidin rububiyya wancan halitta tauhidin wannan tauhidin rububiyya asalin an ta halakta ne an ta tahdini ko uluhiyya ne to tud'imuni wa tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini ba wani abu da zaka roki Allah face ya baka ya fito to waɗannan dai ishara ne muke yi a gurguje saboda mutum ya san irin abubuwan da ya kamata yi dan maganin zama da wannan shedan din to kusan na ƙarshe wanda akan shi ne zan magana akan wannan din shine umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani daga cikin sahabbai shine wanda ake ce ma Zaid bin Thabit kun san dai matsayin sa da darajar sojan manzon Allah tun da ruwaya sama muke shine wanda yasa aka hada Qur'ani da abun nan din shi lokacin mun girman sa babba ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya bashi wani makami wanda zai tsare shi a rayuwar shi ta duniya ta yi mai amfani a rayuwarsa ta lahira gaba ɗaya ya ce masa idan ka wayi gari ya ce an zai dubi ne sabitin anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne kusan za mu ce dole mu ba kanmu aiki idan muka gama goron sallan nan kowa sai tafi gida ya je ya samu ya haddace shi kafin a abun nan saboda dogo ne amma karanta yanzu zan yi kawai mutum ya nema inda zai samu ya haddace shi Zaid bin Thabit yace rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamahu du'aan wa amarahu kuji annabi ya koya masa wata addu'a kuma wa amarahu an yata'ahadahu bihi ahlahu kulla yawmin ba ma shi kadai ba aka ce kowace rana ya rika tambaye iyalinsa kun yi addu'an nan ya bibi iyalinsa ma da addu'a ya sa su a gida kenan su rika yi to gidan in kai ke da gidan in ko ba yadda za a yi to shi kenan amma in kai ne abun nan baka bibi iyalinka suna yin wannan addan sun iya suna yi ba su iya ba koya masu in ba su iya su duka ba ka zaɓi waɗanda kake ganin za su yi ka ba su kawai ka ce ga wannan ku rike ina fata an gane yanzu abun yana da sauƙi yaran nan wasu suna da wayoyi suna da a gidanka mazan da matan wasu suna in ka ga zo ka ga wani abin da ba za ka iya zama kai ta abin nan din su sun iya baki sun iya karanta in ka gano abu sai ka ce ku kawo wayar ku ku zo nan kowa ya dau nan ku dau nan wurin a wayar ku ku aje wannan ni na ba ku ta karantawa ka ba su ina fata an gane ba komai ne zamu iya yi ba yanzu amma akwai hanyoyin da za su sauƙaƙe mana abu mutum ko mutuwa ka ya san ka bashi in shi ya ƙi kuma mai hankali yanzu yara duk da kake ganin su nan kana ganin su kaman ba su damu da wani abu ba kaga ranan da ka mutu ranan nan ne kowa zai tsaya ya ci gashin kansa zaka ga hankalin shi ya dawo jikin shi yau dai mahaɗan nan ba ta nan dama kai ne mahaɗa kai ke hada su su zo gidan su taru lokaci ɗaya ta dalilin kana nan radda baka nan ko a kama gaban shi dan guntun a wanda ka bari an gutsura ko an bashi nashi ni haka nake gaya musu kayi abu tun yanzu kaga radda bani nan za ka sha mamaki yanzu ne yanka ko wani abu ina zaune a nan in na zo na ce ku bawa da kuɗi ya ce an gama eh ga turum sun bashi radda bani nan ba zai ce su bashi su bada sai su in sun ga dama sai nake gaya masu ce kai yanzu kaga yanzu kana ganin ina nan ka yi amfanin da zai amfane ka tun yanzu radda bani nan mahaɗar ta ƙare kowa zai kama wurin shi ne in ka gana ma ka ce za ka zo wurin shi bai gana ba ya ce baya nan wanda zai haɗa wanda in kai mai ba daidai ba za ka kawo ƙara in kira shi in mai faɗa ba ne nan ko ba ku gane ba uba shi ne mahaɗa shi yasa dattijai wanda suka iya abu da an zo ma ta'aziyya babanku ya mutu a ce giwa ta faɗi ita ce mahaɗa ko kiran su kowa ya ce ku zo gida ina neman kun an jima me zai yi me za su yi su zo har da mata in ka nemo sai su nemi izini gidan mijin su ce baban mu na neman mu haka ne ko ba ka bane in an zo ga wani ya shiga matsala kai ka ce abin da nake so a yi ma wani kaza me za su ce su ce ba su ba su yi inda yaya masa za su ce an gama to da baka nan yaya to in ka ba shi addu'an nan ya ɓoye ta a cikin waya yanzu kana ganin bai damu da ita ba banza radda baka nan ko baka gaya mai sirrin ta ba tsoron nan ne zai damu ya fara neman mi ma kake nufi da ka ba shi wannan addu'a yanzu wancan yaron ba maman shi ce ta rubuta abu ta liƙa bango ba ya damu sadda take raye da ta mutu fa sai je ɓaro takardar ya ce bari ya ga mi maman shi ta rubuta a takardar nan har Allah ya rike masa wannan katangan shekara ashirin dalilin wannan ɓarowai muka san me ta rubuta to da ya ba abin muhimmanci to kai dai ka yi abin da za ka yi to yanzu ga ta nan zan karanto ita ce kusan na ƙarshe kada mu cinye wannan nan ta cinye wannan abin gaba ɗaya shi zaid bin sabit yake cewa annabi ne ya karantar da shi kuji ya ce masa wannan kawai ka buɗe bututunka ba ka yi rubuta ta duka ba ta rubuto ka buɗe bututunka kawai ka ɗauka ya ce ga ko bututun waya ko bututun kai kwakwalwar ka buɗe ta ka riƙe ka ba yi cikin magabata ba wanda ba maimaita mai kalma rubeza da abin da aka wani ya ji ya zai ci ba faɗin ba zai kace shi ba da bai zo da littafi ba da bai rubuto ba ya za a yi ni bai faɗin ba ni ba ba kwafowa rike ba an zai dubi ni sabitin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء أن كويا مس الدعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم كما أكتي يبيبي إيال سأكن ونا الدعاء كل قل حين تصبح كتي دسد كواي غري كتي لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين ذلك كله فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم أسألك اللهم الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يؤتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا يغفر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك فإني أعهد إليك في هذه الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم wannan shine adda kaga wannan sai an yi aiki sosai ko kuma gashi nan Imam Ahmad ya fitar da ita wal Hakim duk sun fitar da wannan adda sannan kuma wa fi majma' zawaid ay azahu li Ahmad wa Tabarani wa qala ahadu isnad Tabarani rijaluhu wathiqu wa baqiyatul asanidi wannan dai ga magana nan wannan shine wanda yake babban abin da ya kamata mu tsaya mu aiki yanzu wanda yake so ya irin waɗannan abubuwan da ya ce bai da aikin yi ka zo da safa a ce ma me kake kace ba komi ka zo da yamma a ce ma me kake kace ba komi bayan ka san kana so ka rike waɗannan abubuwan da aka yi magana ina fata an gane na ƙarshe an samo daga wa an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce man qala hina amsa ko kuma asbaha duk ma'anan abin nan ne da safiya da yammaci amma wannan tunda mun yi na safe can in ba ku manta ba farkon maganar ci akai wanda ya faɗi da safiyarsa to sai yamma sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر الشيطان وشركه shine mahallin shahid man qala hunna wanda duk ya faɗi wannan addu'a da yamma usima min kulli sahirin wa kahinin wa shaytanin wa hasidin to menene matsalar rayuwa in ba waɗannan da aka bari ba ko dai a ganka cikin ni'ima ai ma sihiri ko a tura wajen boka ya dalilin shema illa duk in kai sakaki da waɗannan ne shi din ya ci nasara ku diba ran nan na ba ku labari ne ina ko da yake ya wuce ran nan ko wani mutum ne yana da mata biyu ya auro amarya ta tarar da uwar gidanta da aka zo kawai malam amarya uwar gida ba ta da lafiya ta koma ko tashi ba ta iya yi kafa ta rike hannuwa sun rike aka yi ta fama duk maganin da za a yi an yi Allah bai ba ta lafiya ba ran nan sai amarya ita kuma ta fara rashin lafiya amarya sai ta mutu bayan nan aka zo aka gama zaman da za a yi aka gama aka ce za a yi rabon gado a zo a raba dukiya abin da ta bari kayan ɗakin ta abin da aka bari sai mijin ya ce duk su zo su kwashe shi bai da bukatar komi Allah dai ya ji kanta amma sai ya rika dudduba wasu wurare ko ya yi wata ajiye shi wadda ya manta da ita sai ya buɗe wata kwalla kun san kwalla ko ka san kwalla kai kwalla kwalla filkiri wanda sai dai kula ya zadi Allah katon kwano da suke ajiye a gida babban kwano su zuzzuba wasu abubuwa ciki sai aka buɗe yana buɗe wurin nan sai ga yar bebi a ciki an ɗaure kafarta an ɗaure mata hannu yar bebi irin babban nan mai hannu da ƙawo an kama kafa an ɗaure da wata igiya an kama hannu an ɗaure da wata igiya a'a ya ɗauko yar bebi ya fito da ita kawai sai ya kwance igiyan nan ya kwance kafa ya kwance hannu sai ya jima ta shi ta ce alhamdulillah Allah ya ban ta miƙe tsaye ita waccan da take daure da take ba kawo ya ce ah ta ce mai gida zo ka ga ikon Allah zo ka ga ikon Allah ya zo ya ga ikon Allah ya ganta tsaye ta ce ah ta ganki tsaye gashi duk yadda ya beri ya ce to menene sai ya ce a to bari mu gani ni na kwance yan bebin nan an daure mata kafa an daure mata hannu na ga kin tashi sai ya ƙara komawa da igiya ya ɗaure ƙafa ya ɗaure sai ta koma ta zauna shirin ƙasa ceto aka ƙara kwancewa aka gwada a gani ta ƙara miƙewa tsaye ceto ashe ga waccan ce kenan ta je wurin waɗannan to in ka karanta littafin wahid abdulsalam as-sarimul battar li saharatil ashrar zaka ga irin waɗannan maganganun da yawa to wane ne aka sa ya wancan aikin ba shaidanu ba kuma ni nan muna da abokin wan ina da aboki to wanshi wanshi matar shi baiwa Allah ce bi ma'anar kalma la nuzaki ala Allah adan amma da iya fahimtun mutum ne kirkice ta fara rashin lafiya ba irin duk wanda ka sani garin nan ya iya rukuya sai da ya je mata rukuya amma Allah bai sa an samu lafiya ba ran nan ba nan garin ba kurfi tana katsina a katsina wata mata ta zo mutuwa sai ta rika faɗin sharrin da ta yi tana cewa su wance da su wance da gidansu ya kone ita ta sa shekanu suka zo suka kone gidan suna cikin ɗaki su wance da su wance ita ta yi kaza su wance da su wance ita ta yi kaza tana ta sambatu na mutuwa ƙarshe sai ta ce alhaji wane ma matar shi da take cikin matsala ni ce na sa bokaye suka murkuta mata kwakwalwa saboda yana da wadata tana son diyarta ta aure shi shi yasa ta burkuta wannan ta haukace har ya an gaji an maida ta gida lokacin abin nan ba a maida ita gida ta ta dawo a maida a dawo malam ta ce ita ta sa shedanu suka kulla kulla kulle suka kai karkashin wata itaciya a can wurin abin nan aka birne aka yi mata wannan wannan sihiri shi yasa ta burkuce daga nan aka kira shi daga nan ya tashi ya tafi kurfi aka je inda ta fada aka tono kullin da ta ce aka kwance har yau bata ƙara samun matsala ba saboda haka akwai waɗannan makirci na shaidan suna nan da yawa da yawa da yawa ba su da iyaka wannan in mun ce mu ɗauki babin da littafin muke karanta da kun sha mamaki shi yasa wahid abdulsalam bali rahimahullahu ta sai da ya littafi wiqayatul insan min menene ma min aljinni wa shaytan ɗaya kenan yayi sannan kuma yayi wancan wannan ina ma sunan shi sarimul battar asarimul battar lisaharatil ashrar ga takobi nan zararre ga masu sihiri inannu ba su kawai nan ka huta ashrar lalatattun mutane to inannu ga magan takobi nan mai kaifi saboda datsa shi inannu masu sihiri to ga na eh Niger eh eh to kaji ko ana yi to to kaji duk shekarun nan in dai abin nan sai a ta yi fama da wannan za to kaji tsawon shekarun nan ke to nan. ana isa abin nan ne abin nan kafin jirgi ya sauka daga a jidda ko a madina to wani in ya hauka shi har gama aikin sai ya dawo ya fita sai ya dawo ya faɗi abun nan ba ko wancan shekaran ma ai naji haka kira Sheikh Balak Balal ko ba za ka ce ga sun sun zo ba sa ganin Ka'aba sun ce wancan wancan hajjin da aka yi na bara sai da sai da wannan kitsin ya faru ga su sun sun zo ba sa gani wani shi kuma masallacin manzo Allah ne ya kasa zuwa bara waj- banda wannan da ba ba mu je ba bana wancan da aka je na bara to cikin nan sai da aka kira wannan am- giro na manta giro argungu Sheikh Giro Argungu ya ce ga wani kes an kawo wani ya kasa zuwa masallacin ko wani ne na wani ne ko wata namanta da ya nufi masallacin sai a murda kan shi a juyo mai shi baya ba zai je masallacin manzo Allah ba bai da lafiya in ya dawo gida lafiyar shi lau in aka koma ya fuskanci masallacin a ce ina sai a kaɗo shi kawai dawo a murɗe shi za za a yi shi- dole ya dawo to na'am to akwai wata wanda da take yi karkashin masu gwamnan jiha eh
tana sauka tun a jidda daga cikin jirgi 25 minutes a sauka a jidda ya eh
matar da jirgi ce Ta fara hauka.
duniyar da ba na ji labari suka na ɗauka ai daga can sun suka min waya ehem ga halin da ba muke ciki eh haka na ɗauka ta tuwo da ita mai to duk wata alluran da za a yi na hasan ya ta da abin ta natsu ta na su haka na ga ni har ka inda ka dawo jirgi airport za a dawo da musamman ne za a dawo gida ba an gama to ba ba ba za ta yi aikin hajin ba ni ma na ji wannan din Ka abin da yawa in muka yi tawar suna sai litta sai darasin ya ko- ba ta yi aikin hajin ba sai da ta koma fa za ta tsike gashi za ta yi zindir ba abu allurar da ba a mata ba ta samu ta natsu ma ta abin nan ba ina hauka take tana sambatu namiji to shi sai da aka je a abin da aka same shi ga shi nan kwance a flow international abin nan a flow ya nan aka ce to a wuce a kasa aka je aka kira wani medical team da sauransu sai wata ta kira kuma ga matar shi ga ɗan shi ga kolo da kolo da Mhm.
suna ta dariya to suna ta dariya ma suna ta dariya ka ji ko suna ta dariya to matar shi ku ji matar shi da ɗan shi da da- da- suna ta dariya shi ya zo- ya ya zare abin nan official medical team take a ɗauke shi kawai a ɗauke shi kawai a ɗauke shi a kan sai wata ta kirawo sai da ya sun da a kuma shi sai ta bila jin da wata shi mm yake mata bayanin abin da yake faruwa a bar shi abin da yake faruwa lokacin da za su taso aiki ya bar mai san da ya yi to to ya taho da mai san to wa zai kama ta yau da idara ran da yawa zai wala wakare ce ka yau yau gaskiya ke wano ke wano kai amma ba ka ka ce kai ka ka ce kai ba ba katsu ne bane ba kai ba ba katsu ne bane ka ce kai ba ba katsu ne bane kawai ka huta to waɗannan dai suna da yawa to saboda haka kuma abin da za ku gane cewa waɗannan abin gayatu ahammiya gare su annabi da kan sallallahu alaihi wasallam yakan bibi iyalansa tunda an yi magana ya zo wata rana ya fita ya tarar da iyalinsa ya bar iyalinsa tana zaune tana ta askar tana ta askar har ya fita ya je ya dawo ya tadda ita tana yi ya ce har yanzu kina nan kina ta yi to lokaci baki ni ko na fita da na fita na faɗi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su so uku lawuzinat kalimatuki lawazanatu da za a auna duk abin da kike faɗi da wannan yarin jayi naki yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi to waɗannan dai a takaice mun yi ne dan a jawo hankali sannan in ba ku manta ba da muka karanta dai wancan ran nan da aka yi magana kun san mun yi magana nan mun maimaita ta mirana wa tikrarin mutum yace yana cikin makabarta ya ji shedan shedan oga kwata kwata ya zo makabarta a- ya- an mai shimfiɗa yana bisa sannan ya sanar ya ce yau aiki zan sa wani wa zai man aiki aka ce ya faɗi aikin ya ce so yake aje a kamo mashi urwatu bin zubair kun tuna ko a madina kowane ya ce ba za mu iya ba wannan ba- baya kamo wani shi tsagera daga ciki ya ce shi a sa shi zai kamo shi shi zai je kamo shi bayan ya tafi sai ya dawo ya ce ba zai iya ba shi ma ya ce me yasa ba za ka iya ba ya ce saboda yana faɗin wasu kalmomi ba ba mu iya zuwa kusa da shi ba shedanin da yake iya zuwa kusa da shi in ya faɗi waɗannan kalmomin to amma bai faɗi kalmomin ba shine zai askar din bai faɗi ba dalilin haka kawai sai shi wanda ya ji labarin sai ya ce safiya na yi kawai sai ya ce ma iyalinsa ku haɗa man guzuri ya hau abin hawan sai ya nufi madina ya je ya samu urwa ya tsufa ya ce masa wasu kalmomi ne na zo in tambaye ka da aka ce kana faɗi da safe kana faɗi da yamma shine na zo in ji wani kalmomi ne ya ce a ba ruwanka wannan tsakani na ne da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka sai ya ce a a ka ji labarin abin da ya faru ga abin da ya same ni ga abin da na ji saboda haka sai ya ce to shikenan ka ji abin da nake cewa idan na tashi da safe nikan ce amantu billahi al-azim وكفرت بالجبت والطاغوت واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبي الله وكفى وسمع الله لمن دعا وليس وراء الله المنتهى su nike faɗi so uku da safe su nike faɗi so uku da yamma shine yasa kaji an yi wannan magana ya fito kaga kenan kariya daga shedan da ambaton Allah ake samun ta sai abun nan yayi sannan kuma mun karanta can baya cewa ai idan ma ka tashi da safen dama shi dan sun suka yi rigirigi ɗaya na kora ɗaya mala'ika zai kori shedanin kenan ba zai ma samu iko a kanka ba tunda ka ambaci Allah ina fata an gane to waɗannan dai su ne a takaice na haka wannan namba da muka faɗi ta sha takwas cewa attaqwa tasmuru himayatal insani min darari shaitan to gashi nan fayazkuru idan aka sa taqwan sai ta dalilin ta sai ya sa mutun ya rika yawan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ina fata ya fito to attasa ashara goma sha ta ya kare kai to ya tafi eh ai ba zan zan ba da shi ba kawai to na to to a tsaya nan da ja ta takwas insha Allah sai gobe kaddara Allahu lil basa to na tafi abun nan na bar littafin ha an cinye tayar wala wani ya ce wai kai ne baka wai shi da kai ne baka san me za a yi a wurin ba ka gan shi dan kaɗan ko shi baka san me za a yi a wurin ba ashe ko ni ma ban san abin da za a yi a wurin kaya na wurin ashe kwance to mun yi a takaice dai waɗannan tsokaci ne na mutum ko da yaushe zama yana yin aska kuma yanzu gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu abubuwa da yawa su yahudu sukan yi wani abu ba domin ka ba amma in Allah ya so kai kuma sai ka juya shi ya zama yana ma amfani ne ma wani naka amfani kaga wayoyin nan yanzu ko littafin ne kana iya gaba ɗaya ma kai scanning din shi a wayar ka kasa duk inda ka je kai ta buɗe abun ka ba sai kai ta yawo ma da littafin ba in ma baka iya abun ba kana iya kaka an ma yi su ga littattafai nan da an yi ga isun waɗannan duk abin da aka faɗi kusan sanannu ne duk da wannan gaskiya ɗan ku tayyib ne amma dai wajen amfani baya abun nan ba aro Na'am? Sha takwas. Eh, a shi sahibu za ka juya wasalin ne, in ba ka ba shi sa ma'anan ba ta fito ba. Da aka ce din nan a samin ashara cewa aka yi, attakawa ta tsumuru himayatal insani min darari shaitan ba, kaga an sa kwama ba? Ita takawan tana kare ɗan adam, wato, min darari shaitan daga cutarwar shaitan. Sai aka ce, fa yadhkuru sahibuha ma aujaba Allah alaihi shi mai takawan sai ya rika tuno da abin da Allah ya wajabta mai yayi ta dalilin takawan nan da ya samu to mai ita sai ya rika tuno da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta masa yayi wa yabsur wa yastaghfir sai ya koma yana lura da abubuwa har sai ya rika neman Allah ya gafarta masa ta dalilin ya gano to gadin da aka yi mai na takawan nan shine Allah ya buɗa mai kwakwalwar shi sai ya gano abin da aka wajabta mai ya lura da abubuwa har ya rika yin istighfari to kaga azkar ne idan yana tuna wannan a azkar ne zai tuno da Allah din ya tuno kaza ya tuno kaza ya yi ya tuno to sai kare shi daga shedan dan kare shi daga shedan zai yi abin da aka wajabta mai zai yi abin da ya cancanta yi in ko ba haka ba bai samu wannan kariyar ba kullun yana cikin shugul kullun yana cikin hada-hada bai ma tuna ba balle ya lura balle wani abu har mutuwa ta kwade shi ba abin da yi kaga wannan babbar kariya ce muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kariyarsa don tsarkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya rahim ad-du'afa wal fuqara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alaina wa ala walidina وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن طراد أنا واحشرنا في زم واحشرنا في زمرة نبينا وتأت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Neyse, bir gün olur. Ne olsun da Allah'a emanet olun.